بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da ya sake tara mu don ci gaba da karatu a littafin mu na min hadul muslim kuma wannan ne darasin mu na goma sha ɗaya da muka saba gabatarwa ranar laraba wanda yau ashirin ne ga watan shawwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da takwas ga watan hudu 2026 don ba manta ba muna karatu da dangane da tabbatar wa Allah da cewa shi ne al'ilahu mana uluhiyya ta Ubangiji wanda da kuma ya saba kawa yana kawo dalilai na naƙali ma'ana na ilimi na ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da maganganun magabata na ƙwarai kuma muna cikin waɗannan dalilan za mu tashi ne akan dalili na uku ya ce ikibar rusulihi alaihi salatu wassalam bi uluhiyyatihi fa abin da ya tabbatar maka da cewa Allah shi ya cancanta abota masa shi kadai ya ce dukkan annabawa sun ba da labari game da haka sun faɗa wa al'ummansu game da cewa lalle Allah shi ne al'ilahu mana abin bauta wadda kuma cancanta abauta masa. Wa da'awatu kuma muhim ila itirafi biha kuma suka kirawo dukkan mabiyarsu su annabawan da Allah ya turo bayan sun tabbatar da cewa Allah shi ne ya cancanta abauta masa kuma sun yi kira ga dukkan mabiyarsu al'ummu su ma su yadda Allah shi kaɗai cancanta abauta masa musu bauta masu wanda ya bauta ma Allah a cikin al'ummansu ya rabauta da rabo mafi daraja wanda kuma ya bauta wa Allah ya kaskanta a duniya kana kuma tashin kiyama daga cikin asararru Allah kiyaye ya ce wa ila ibadatihi ta'ala kuma sun kira dukkan al'ummansu akan bayan sun yadda Allah ya tantance abota mar to su bauta mar ina ba ta an gane ya ce wa hadahu duna siwahu shi Allah shi kadai ya cancanta abota masa ba tare da amsa shi da wani ba daga cikin abin bauta da ake kirkira a duniya ya ce fa inna nuhan saboda ganin annabi nu farkon manzo da Allah ya turo a bayan kasa kamar da Allah ya faɗa Qur'ani shi farkon manzo daga turo yin mutane wa'azi su bauta wa Allah shi kadai kafin turo shi duniya ta tafiya na kan bautar Allah shi kadai kana daga baya aka gurɓace aka lalace ake bautar wani Allah sai Allah ya turo annabi Nuhu dan ya kira mutane su bauta ma Allah shi kadai kaga ya faɗa guri da yawa amma ce anan in da labar labari sai ce kala shi annabi Nuhu ya ce ya qaumi ya ku mutane na ai ibudullah bauta ma Allah malakum min ilahin ghayru me yasa za ku bauta wani ba Allah ba shi kadai ku bauta wani ba Allah ba waddan wala da suwa'a da ya kusa da ya kuka da nasara ko ba su bane manyan kuma kan da ake bata zaman annabi nuhu to sai kira mabiyansa dan me za su hada Allah da wani su ba wani makhluqi siffar Allah shi kadai tare da kuma Allah shi ya halicci mutane ya raya su yake kula da sha'anin su ya ba su arziki sama da ƙasa ya juye lamarin a kawo ruwa a kawo a kawo iska ko a yi rani a yi damuna a yi ta duk saboda rayuwa ɗan ta inganta ne to wannan Allah da yawan abin shi kaɗai kuma kowa ya yarda shi kaɗai Allah shi waɗannan abubuwan to dan me kuma labotawa a haɗa shi da wani a gurin bauta to yace wa ina miki wa kaluri kuri wa salihu wa shu'aibu ma minhum ahad illa qala ya tsaye da kudin lana halakun ilahi gairu ya ce kamar annabi hudu yake faɗa mutanensa to haka nan annabi hudu ma ya faɗa mutanensa da annabi salihu da annabi shu'aibu dukkanin su kowanne a cikin su da kira mutane cewa eh ibudullah ko ta ma Allah shi kadai malakum min ilahin bai dan mu da ila bautu wani abu ba Allah ba ko ku bauta masa ma'ana yana gargadar mutane su bauta ma Allah shi kadai su da bautar wani da ba Allah ba yace wa qala Musa li bani Isra'ila haka nan annabi Musa ma ya faɗa bani Isra'ila yace musu a gairar layi a gajin ilahan yanzu wani ba Allah ba ni zan ɗauko muku ya muku abin bautar ku bayan Allah ya muku ni'imomi marasa adadi kuma yanzu ne in sahale in ba ku wani abu kuna bauta mar ba Allah ba shi Allah nan fa shine wanda faddalakum alal alamin ya fifita ku akan dukkan mutane da lokacin ake annabawa marasa adadi a cikin ku ku da muke rayuwa da ku a lokacin alhaji musa da mutanensa Allah ya taɓa muku da almannu wa salwa ko ƴaƴan shila naman tsuntsaye kamar ka ce mu anan wani ne fakon garga tsuntsa ba ba kaza ba ba fi ɗauko kuma da naman kaza a soye daga Allah a gashi ko a soye gasawa aka yi a obin ne a menene Allahu alam wannan na ubangiji ne ma daga sama na saukar maka a gashi sai ka ci bayan ta ci kuma ta kama kuma wani jus lemu asir lemu wadda aka na ba ya kana wani tsarewa ta tattaunawa ba an mulka ɗashi ko an gyara shi kawai ka sha ne ko ka sa su ka zuƙa kana lumshe idanu ba ka ake ba kuma daga Allah wanda ka sai anan kuma birane ga nan ana sai za a yi blending din haɗa kaza kaza a nika shi a ni kuma akwai fita tsoro kana zuƙan kayanka wannan na Allah ne daga sama ga saukar muku ka cika za a gashi ko a soyi ko a dafe inda kuke so ne kwaikwayo ne mana kwaikwayo ne mana kowane ka samu wanda ya san menene abinci da koshi ai ba zai dace abinci babu wani lemo ko wani wani ayan itace a kusa da shi ba kana gama ci sai kuma ka sha dan ya nika abincin cikin ke saki ko ya fi shinka kaga munin da yake akwai talauci ba mu da ga talauci ga rashin wayewa in ka samu shinkafa da da wake sai ka mata hani an mariya har iyanin tsinka ko shinkafa zalla wanda suka ce masu ilimi bai kamata ka shinkafa da ta wuce cokali shida ma a gaba ɗaya tun tafi a wasan ta eh ta amma ita kace ka shaƙi wanda ku kowa kuɗi a nemi shinkafa da miya da kifi ko da kaza ba shi ba ne da waka ake cin abincin wannan gashin Allah ya kawo musu ya musu ne wani babu adadi ga fir'aun ya mai da su bayi fuskantattu za a kama ɗanka namiji a yanka shi a gabanka kuma a bar ƴaƴanku mata su zama kuyangi su zama karuwai ko haka aka rika musu sai Allah ya halaka fir'auna a gaban suna kallo suna gani da izzar fir'auna da matsayinsa ya biyo su ya sun kama gace ko a kogi a gaban su da fir'auna bayan su suka ce inna la mudraku an yi ce kalla inna ma iya rabbi sayahdi ba ta Allah faɗa ba suka shiga kogi Allah ya ce wani Musa ya dace kogi da sandarsa yana buga sanda a ruwa aka samu hanyoyi goma sha biyu iya kabilinsu kenan kowa ya kama hanya ya shiga wuce suna shiga sun yi rabi fir'auna kuma ya shigo sun je bakin gaba gaci shi na tsakiya Allah ta kujin ya haɗe suna gani fir'aun ya halaka da mutanensa to amma duk da an yi musu wannan ni'imar a gabansu kuma sun gama hayewa sun kama hanya mata muqaddis suka ga waɗansu mutane suna bautar gumaka suna rawa suna juyi suna waka suka ce ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha mu ma ka dan mana wani gunki mana mana bautawa yace innakum qaumun tajhaluna wallahi ku da mutane ne mugun in a wasan nema ba za shi zaka ce masa ba sai nake ba su labari cewa yanzu ni in duk wani abu da ba wani ne ma zan bada abin a matsayin Allah kenan ni ne yadda ma ku wuta masa bayan abin da Allah ku na nikimomi ya daga darajar ku akan dukkan halittu a babun nan mutanen zamanin ku to haka ya tabbatar musu cewa babu wani abu bauta da gaskiya sai Allah ya ce ko ya ce fa qala hu anani qala hu bani isra'ila ya faɗa wa su mutanen sa wannan magana ne lamma talabu minhu an yaza lahum ilahan sanama ya'buduna da suka nemi ya sanya musu wani gunki suna bauta masa sai ce a ghairan lahi a bajin duk ilahan yanzu wani ba Allah ba ni zan ɗauka maka waɗin Allah ku bauta masa kuma ku ne wuta wuta gunsa inda bala'in da ke shi ne duk mai bautar wani ba Allah ba ba wai ya yarda min Allah ba ne ya san ba Allah ba ne amma ba da yake ɗauka shi wannan abun wai shi ne zai faɗa wa Allah damuwarsa shi ɗin wai bai da tsarki ko matsayin da Allah zai ji maganarsa ko zai roƙe shi wai bari ya ɗauki wani abu shi ne zai faɗa wa Allah matsalolinsa kuna ganewa za ga duk hatta masu bidiya a yanzu na masu wannan faira su waye su ga duk abin da suke ɗauka a matsayin shi allolin nasu ai da nufin su wai shi ne zai isar da matsayin su gurin Allah shi ne mai biya wa Allah damuwar su wanda kuma Allah ya girma haka sun ba wa Allah siffar ɗan adam ne domin duk da kai da mulki gwamna ne kai wane ne kai dole kana da mataimaka iri daban-daban za suna kawo matsaloli ko kuma su magance wani matsala ba ba sai an faɗa maka ba ka ba su wannan damar ko sai suka ba wa Allah irin siffar dan adam sai kuma Allah ba haka yake ba haka Allah yake ina yace wa qala yunus fi menene yutazbihi annabi Musa da ya shiga cikin teku ko ya fada teku Allah turo kifi ya haɗe shi Allah bada labarin sa shima Qur'ani abin da ya faru ya faru aka wulla shi a cikin teku kuma sai turo kifi ya haɗe shi aka ba shi murin cewa ba abin da aka baka ba ta je shi na matsayin dan fursunan ka ne sel na Allah aje shi a ciki ko aga duk bala'in da dan adam ya kirkira na yin cell ko prison ai ba taɓa irin wannan ba daga turawa musamman ƙasar amerika sai a samu wani tsibiri da kamar kilomita dubu tsakanin ka da gaba kudu da arewa gabar da yamma sai a zo a yi prison a gurin a ɗauko mutum a jirgin sama zuwa aji ko an buɗe ƙofa an barka ina zaka je to haka suke yi saboda tsabar mugunta da bala'in ɗan adam da ubangiji ce kifi ya haɗe annabi Yunusa a matsayin dan fursunan sai an ba shi ajiya ne kaga lokacin ba zai kama dauki ba me jin din ne kake ihun ka banza ke ba me jin ne kake faɗa waye a gurin waka sani to sai aka sai koma ga Allah kai tsaye ana da zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kaga abin da ake nufi a shine ya tabbatar wa Allah shi kadai ne abin bauta da ta tabbata masa shine la ilaha illa anta shi kuma Allah abin da yake so bawan sa yake ka yarda babu wani ba Allah ba da taimake ka ka yarda kayi wa Allah sabo ka koma gurin sa shi kadai ya yafe maka sai ya yafe maka kai itirafi kai bawa ne na Allah a manzo Allah karantar da mu shugaban istighfari yace duk wanda ya karanta shi da safa kafa ɗaya tas ka duba na manzon Allah ba kafa dubu fa ba dubu ɗaya da dubu da dubu arba'in da dubu hudu fa ba dubu ɗari ba fa kafa ɗaya ta in ka faɗa a bisa imani da yaƙini ka faɗa bayan sallar asuba in ka mutu baya kafin magariba aljanna wala shakka manzon Allah ne faɗa in ka faɗa bayan la'asar da yaƙini da imani da maganar manzon Allah in ka mutu kan gari ya waye aljanna wala shakka ma'ana kaɗan shine ka ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ko ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mutaqatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la tadullu illa anta alka itirati ma Allah cewa shi kadai ne Allah abin bauta ka yarda kai bawansa ne shi ya halitte ka kuma ka tabbatar kai kayi zunubai ba mai gafartawa sai shi za ka ce ya Allah ka gafarta min shikenan ba ma gafar zunubi ba ya ce in ka mutu ma a wannan yinin za ka shiga aljanna kawai a wannan lakari ne na manzon Allah ya karantar da duk duniya kuma aka karantar da mutane duk mai zuwa makarantar suna zai samu wannan lakari ba sai ya ko sisi ba kawai ya rinka yi Allah samu dace ya ga sai shi ma ce la ilaha illa subhanaka inni kuntu min az-zalimin yace wa kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya qulu bi tashahhudi yana faɗa cikin tahiyya ta sallah ko me yake cewa fi salati inna tawtaya a cikin ce ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi ko ruwa da ka tsabi kenan ko da su aka sani ko azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ko sai me ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu baka tahiya ba to haga a cikin tahiya musamman nan karshen me ake nuna wa tabbatar wa Allah da tantantar abin bauta shi kadai Allah ya karantar da duk duniya amma ka ka samu na ce za a yi addu'a akan tahiya bakin salihina ba ka ake tsawa tahiya bakin salihina to to sauran tahiya ai ka bar maganar mu ai yanzu ga wanda zaka ce ashhadu an la ilaha illallah asalin musulunci ma bace kuma ka ce ban da shi Allah ka shirya da mu Allah ka shirya da mu to haji waɗanda ya ce hujjoji ne dalilai ne na nakali da isa duk mai hankali ya dai gane tabbatar Allah kaɗai ya tantanta abauta masa banda Allah babu kowa duk nau'in bauta da ya cancanta a yi a duniya to Allah kaɗai kamata a yi wa inda shi ne arrabu kuma arraziku duk abin da kake bukata shi yama da wanda ka sani da baka sani ba daga tunda shi ya maka duk waɗannan shi kaɗai ko cancanta a bauta masa ina fata an gane yace sai adillatul aqliya dalilai na hankali bayan an kama ka dalilai da hujjoji na nakali qur'ani hadisi ko yace abu na farko inna rabbiyahu ta'ala yace tabbatarwa da cewa shi Allah shine ar-rabb wanda ya halitta yace ko kula da halitta ko yace sabita su ya tabbata da dole jalalu babu wani da gayayya cewa wa ya halitta sama wanda ce mata akwai wajen ba Allah ba wa ya halitta kasa wa yake kawo dare wa yake kawo rana wa yake kawo sanyi zafi wa yake hanawa wa yake badawa na fata an gane wa ke juya sha'anin duniya a yi ruwa a ɗauke ruwa a yi kaza wannan kowa ya jikin Allah ne duk wanda ka ba a taba samun wani a duniya ya kashe lissafa kaza ba tun da aka duniya har zuwa yau kowa ya yarda duk abin da ka gani arrab Allah shi ya halice shi to tun da wannan ya tabbata kowa baya da dani baya san zama Allah shi ne arrabu da halitta kuma ko to wannan ya nuna ma tabbacin cewa da ke mutadmatun bi uluhiyatihi wa mujibatu ko haka ne ko liha laha ya tabbatar da cewa ashe to tun da shi ne ya halitta duniya gaba daya da abin da yake faruwa a duniya to wanda ya wannan kuwa ke cancanta a matsayin mai da shi a matsayin abin bauta tunda duk wani abu da ka gani bawansa ne halittarsa ne na ba ta an gane to ya kuma za ka yadda Allah shi ya sammai kasai ruwa iska arziki talauci duk komai da ana duniya kuma ka zo kana neman kuma taimako abin wani ba Allah ba kuma ka bauta wani ba Allah ba yasa wani hadisi yake cewa ya Allah yake cewa tsakanin ni da ƴan adam da aljami akwai wani sha'ani mai girma akhluqu wa yu'badu ghayri ni Allah ne nake halitta komai da komai amma kuma abota wani na arzuku ni ne mai azurtawa wa yushkaru ghayri kuma suna bau kuna gode ma wani na kaga na babban al'amari na shi ya halicci komai da komai amma kuma ya dauki dan adam da hankalinsa yana bauta kuma wani ba Allah shi yake azurtawa na kowa da komai amma kuma ta ce gode wa wani ba Allah ba isa ƙa'idar a ƙa'ida ta ta ilimi duk abin da ka samu a duniya yanzu kana zaune kai ya ɗauko kuɗi farin kuɗi ya baka dala miliyan ɗari ba ka samu kuɗi ba to a sunna ya ce alhamdulillah ma'ana Allah ne ya baka tukunna daga baya shi kuma ka gode masa wanda shi ma sunna ya ka gode masa amma ga lokaci ai ni wani ne ya mun arziki dare ɗaya wannan kuskure ce domin na farko shine lokacin da ya baka wannan abu Allah ne kimsa mara ma a rai cewa ya baka Allah ne kadai bane kuma so da dama mutum zaka miyar bari ka ba wani wani abu kaza kuma ka ba ba shi ba saboda babu rabon shi kai ka niyya kana so ka ba shi illis ne ma kai in ma ko ka aika ma ko ka je gunsa ka same shi kuma kana so ka mu da wani ba shi kai niyyar ba ba kuma ga san sa a bai ko saka ba shi saboda wancan shi Allah bai kaddara ya samu kowane Allah sai gaba na mutum gane to haga sai ka fara gode ma Allah sannan kuma sai ka gode wa shi wanda ya maka Allah samu dace yanzu haga yace farrabu alladhi yuhyi wa yumiitu shi abu da kace arrabu wanda ya halitta shine wanda sai ke kashewa yake rayawa to duk duniya waye daga sa yake rayawa Allah ne duk duniya kowa ya sani manyan masana harkar likitanci da kwarewa da kalkala da kaiwa da kawowa a sanin ilimin likitanci da kirkirar na'urori ma za dasa a cikin dan adam su taimaka wurin yin kaza ko rashin kaza dole a ƙarshen lamarin rayuwa suna ji suna gani dan adam zai mutu ba abin da za su yi ba abin da za su yi har ma sai maka wannan fa ku yi hakuri nan da minti kaza zai mutu za su gaya maka za su faɗa saboda ilimi ne Allah ya hore ko sai ga wani lokaci abin da suka faɗi daidai kuma sai faru ba ma me yasa to sai a to a dawo kare mutu ba hannun sai ba hannun sai yake duk abin da su yi masa su masa amma sun san cewa dole sai mutuwa zai yasa la yi alwal duniya gaba gida yace falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idan tanzurun wa la hanu aqrabu lahi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin kuna ji kana gani babanka zai mutu ka abin da zaka yi abin da kai kawai da ka kamar kalmar shahada ko ka ce ya ce kawai shine iya abin da kai ka yi kuka ka yi dariya ka yi haƙuri kar ka yi haƙuri dole sai an mutu ba abin da ka yi eh ai ilimi ne za ka faɗa maka cewa zai mutu ba ya danganta ai ya danganta wannan fa ba zai ba kai mai da shi gida ma ko bi dai na kashe kuɗin ko kai mutuwa zai Allah na ba za su ga maka wadansu za su faɗa maka da ku haƙuri wannan jingina su ku yi haƙuri kuma da shi gida kuma haka ne saboda alamu ne Allah ilimi ne Allah ya nuna musu amma to a dawo garan kadin ku ta mana asali ma har ba har ba ba wani wanda sun ne rai kawai sai Allah ba ma ina ki ba mene ne shi hmm? ba ka san ma me ba tukun ba ka san inda ma ke rayuwa me ya ji ma tukun babu sai Allah ne kake san gane shi to yace farrabu kula da yi wa shi wanda yake rayawa yake kashewa to shine arrabu aga Allah ke wa yu'ti shi ke bada arziki shi ke bada lafiya shi ke bada ilimi shi ke bada zaman lafiya shi ke bayarwa wa yamna kuma shi ke hanawa wannan aikin Allah ne duk duniya ba wanda yake da wannan tasarrufin banda ubangiji yasa maza lake faɗan wata addu'a kullum da daga murya bayan ya idar da sallah ta farilla ya yi azkar da dan dama sai ko ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينقض الجد منك الجد yana faɗa don sahabbai su koya su rika ji ya zama tauhidi ya ga zuciyar su ya ubangiji ba wanda yake sai ya hana abin da ka bada ba ba Allah ya ce sai ka yi wani ya ce ba za ka yi ba yanzu ba siyasa ta fara kukulluwa kai ba ana ta hayaniya waye dan takara waye ba dan takara ba banda Allah ba san da cikin al'amarin kai a faɗa ne a rubuta ne a ƙulla ne ƙarshen lamarin Allah ne kake san wane ne Allah zai ba shi Allah san waye na fata an gane nawa aka yi an gawo zaɓe ya ce kawai ya mutu a rasa da shi ba yi ba a Najeriya an yi da yawa an gama komai an yi kawai a rantsar ne rage sai ya mutu dole a ba wani nawa aka yi an yi da yawa babu adadi to Allah ne ke abin da gida ma kisa ka zauna lafiya ka yadda Allah ne mai badawa in ka rasa ma Allah ne bai kaddara ba sai ka huta kawai haka ba ta ji kowa ba kenan na ba ta an gane suka ce in tauhidi ya kama zuciyar mutum zai waye gari ne da samu da rashi duk ne a gunsa ana shi ba ta da hankalinsa in ya samu zai gode wa Allah in ya sama sai gode Allah ta alfaka ne fa alkhairi don wani samun ai hatsari ne kuma ga bane wani samun ai halaka ne mutum nawa ne ya samu wani abu ne ne zantar mutuwarsa abin kuma na murna ne ya sai sabuwar mota ana ta murna sai da kan tsama hatsari ba ga bane ya sai sabon mashin ana ta murna sai fa ya kari ya ta jinya ta fama ya je mutu yasa in ka samu ka gode Allah in ka rasa ma gode wa Allah fa ne hikima ce yasa san Allah ke cewa lillahi ma fi samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir Allah in ga dama sai baka yaya mata zalla duk abin da aka sa gidanka kai mata ne har ka gama rayuwarka wani kuma in ga dama duk abin da aka sa maza ne zalla har ya gama rayuwarsa wani kuma a al'amuran maza da mata wani kuma akwai sashi baya aihuwa kuma duka ni'ima ce duka kuma ni'ima ce shi yasa suka ce ba samun abu bane babbar ni'ima ko rashin sa a'a maintaining situation din kai yi amfani da abin da ka samu din abin abin ayin abin da Allah ke so shi babban aiki Allah ya hana ka ka jure ka yi haƙuri ka yadda Allah bai baka ba ka gode Allah ka wanda ya ci alkhairi ka haƙura ka jefar shi ne ban matsala ko tsawa hagan muna ta hanyar tsino yanzu ga shi nan in ka ji abin da ake yanzu yan sasa duk a Najeriya kowa ka sasa ta yake yan siyasa sun koma fati kaza sun fita fati kaza an kuri kowa kokarin ne ya za a samu wani mudafanci kuma Allah ya san wane ne zai zanto yasa a ce shi Allah shi ne almuhdi bai badawa almani mai hana na ba ta gane a ga wannan abin da zalaka karantarwa kullum in ka kama zuciyarka ka san ma'anarta to ba ka cikin bakin ciki kuma duniya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata ya Allah ba wanda yake hana abin da ka bayar ko babu wanda yake ba da abin da ka hana ko ba kenan ba to baka huta ba Allah sa mu dace a rage a'a ai kuma ta da muhalli ai a shari'a mu akwai abin da lalle mu a musulunci duk abin da kaga ya zo ya faru na mutuwa ko rayuwa ai wa'adin Allah ne sai lokaci ya za a mutu amma shi Allah ya ce in mutum ya kashe mutum ai ne to waye ke kashewa saboda an samu aikin dan adam a gurin mutuwarwa ne da bai kashe shi din ma ya bar shi a wannan lokacin zai faɗi mutu amma sai sai wani sadiqin ya shiga sai shi kuma zo mutu har dole ta masa shine shi ya kashe shi sakaci da lalacewa na harkar bangaren lafiya da kula da mata da kaza da kaza da ake a kasashen Afirka yana taimaka gurin mace-macen mata masu juna bidiyo haka ne gaskiya ne yanzu ka ga rahoton naka je ƙauyuka mace na naƙuda a ƙauyen ta kwana ta wuni na farko babu abin hawa daga ƙauyen zuwa gari mai girma in aka zama ban hawa ma amalin kin shanu in aka ɗauka zuwa ɗan gari mai girman kuma a zo asibitin babu kayan aiki ko babu likita wannan wahalhalun sai haɗu da azumi to ta mutu kwananta ya tsare amma an samu sakaci na jami'ai da ba sai aikin da dace ba ina wani suke nufi ka gana wani ake nufi wannan shi ne kawai akwai abin da aka shirya komai komai an yadda ya kamata kuma sai aka mutu ba ne wani takuwa da kwanansa ne kawai ya kare ba wani mai jariya komai da ake bukata akwai ana ɗauko mutum duk da take in ka yadda ake da shi gaba ka damu da ɗan adam duk garin da akwai mutumin da ya kai goma ko ashirin to suna da mota embulan a ɗaukar mara lafiya sannan kuma dole akwai jami'in lafiya a garin ko dole akwai ɗan dispensary na iya mantenin taimakon gaggawa ta tsaye da za'a ba mara lafiya dole akwai wannan in ya ga abu ya fi ƙarfinsa za a tada mota a komai a cikin 24 hours a kawo sa gari mafi girma ya ɗauki ɗauki kuma ana zuwa gari da girma akwai jami'an lafiya ƙwararru lafa ta gane wanda aka mata ce duk gari yanzu kamar gashi wannan da girmanta a ce akwai likitoci ƙwararru aƙalla guda dubu ɗaya suna aiki a asibiti saboda ce shirin mutane amma ga likita guda ɗaya ne yana duba outpatient a abin nan a obesity abin nasu wannan dan gurin da ake fara zuwa interest yana fama kuma za a guji a ce masa ga emergency an kawo ta sai ya bar waɗannan ya fita a guji ta ga lokaci har gudun zai da gaske dan sai tare gudun da gaske zai ya je yana buƙatar kaza babu kaza ya zai to da ku kuma ya gama wannan ya dawo yana ci gaba da kula waɗannan kuma an ƙara kawo wani abu kuma da zai rawun a wasu duk shi kadai kuma albashin mutum da ake biyansa kuma yana aikin mutum goma ba mutum bane shi da ya samu wani aiki a wani guri mai zaba ya wajen wuri ya ba yasa a birane tun da ya karatun sai zai ciro ne buɗe clinic kawai dolan ka kana zuwa ganin likita ma dubu biyar ko baka yi ko ba wanda maka an ci dubu biyar ɗinka ya biya kuɗin ka a dolan ka haka haka haka haka su haka akwai sakaci na jami'anmu musamman yanzu zaman da ake kusan kowane sassa na rayuwa ma an lalata shi sai waɗansu da suke da ɗan ƙoƙari daga cikin gwamnoni da suke ɗan yin wani abubuwa kaɗan amma ba abin da tantanta ake yi ake yi ta fata an gane kiwon lafiya babban abu ne ta da umar ko yake cewa yana jin tsoron Allah kada da raƙumi a iraki raƙumi fa a iraki yana tafiya ya je ya faɗi saboda hanya ba ta da kyau ya karye har ya mutu bai san me zai ce wa Allah ba ta ma hanya daga nan ku zaka tafi da masu yanzu da muke magana ka gani na farko ba ga sabata kunna da ranar Allah ma haƙi wajen in ka je ka da haƙi da jin kiwa saboda babu hanya kuma yana tun kwaya ɗaya duk zai su haɗa shi 20 years an kasa gyara me yasa oho Allah ba su yi kun gyara to ma ka mutu laifin wani shi ne abu da ke faruwa in ka tafi za ka ci gaba za ka samu titi motoci ku za a jera ba ruwan kowa da kowa hannu isa tafiya wuta ta haske ta wannan haske daga farkon inda ka taso har ka za ka ji kilomita ɗari hudu da wani abu za ka kai samu ta akan hanya ba me dawo yana can wani gurinsa to da me za ku hatsari me dalili to sai za ku hatsarin kowa ba gari ɗaya za ka iya ratsa ta cikinsa a da tafiyar da ka in gari ne za a kun damar hanya tura ya san ka ganshi a gefe hali kuma a gefe ba za ka ga kowa ba an sa fensin waya daga farkon garin ku har zuwa da za ka je kilomita ɗari hudu ko in ba zai abinan buri ba zai iya hau kwaltar ba to dan me za ka yi hatsari me ne zai ka a hatsari amma yanzu ba mu fa za ga to ne sakaci a aikinsa sai wani ɗan adam ne mutu don tashin kiyama sai Allah tambaye shi me yasa ya bar wani mutu ya tabbata hadisi cewa wani zai je gaban Allah Allah ya masa ya kai bawa na na yi rahin lafiya baka je ka duba ni ba yace ya ubangiji kuma kai ke rin lafiya ubangijin talikai yace eh bawa na wani bai da lafiya ka samu labari ka sani baka ji duba shi ba da ka ji duba shi ka samu rahmata ko ba su ne yasa duk wanda suka ce a aikinsa sai Allah ya tuku minar tashin kiyama ka ci kuɗi ka sai mota ka more wala ba ka more ba ai ba hawan ba saukar Allah tsare imanin to wani shi ina miki yace wa idza ko ya miki ma yace shi ubangiji shi ne yake badawa kuma yake hanawa wa yayi tabu yake saukar da amfani bayansa wata shekara sai Allah ta ga saukar da wani abu duk abin da zai faru a wannan shekara kawai sauki ne kuma ni'ima ce kuma rahama ce ko ba ka bane wata shekara kuma komai ka taba kawai tsada ne dawon ba haka kawai ya ba wani shekara kuma a yi ruwan sama mai yawa a samu amfanin gona mai yawa wata shekara kuma a yi ruwan sama da yawa amfanin gona kuma ba yawa ba na yi ba duka na Allah ne tana tsammanin ta yi shekara darka nan gona ka samu huda kai ka buga buhu biyar a gurin ana yi tana tsammanin nan gona ka yi buhu za ka samu buhu biyu sai ka samu rabin buhu duka ana yi saboda Allah shi ke badawa shi ke hanawa ba yawan ciyawar ko aihuwar ba ne ke sa a samu lafata an gane ta koda ta take anan na Allah ne shi kuma to shi Allah shi ke bada amfani kuma shi ke bayar da akasin amfani wa huwa mustahiqqul li ibadati al khalqi shi Allah kadai tantance dukkan bayi da bauta masa inda shi ne ke azurta su yake raya su yake ba su yake kare su ba za ta bauta an ba shi ba za ta shi ta ta abota masa ya ce wal mustajibu ko ya ta'alimi lahu shi tantanta a mai da shi Allah abin bauta ga dukkan bayansa bi da'a a gudunar da'a wani muhabba da so idan to kana yi wa Allah da'a sama da kowa kana fifita da'ar Allah sama da da'ar kowa da za a samu wani kawo umarni a ga sunna Allah kowaye wani za ka jefar da shi ka bi na Allah to to shine alamun ka yarda ta fifita al'adar Allah akan komai kana cikin harkokinka sai ka zanci hayya ala sala hayya ala sala sai to ka aji na zuwa sallah addu'a mai a gama ne bari mu sallama da a ta fifita Allah akan komanka na ba ta gane za a gane kowa ya musu ruwa a gunka da karan kanka in an gina sallah da yinka yake me kake kokarin yi za ka ce bari sauri in gama har kan sadaka ɗaya ko biyu ko uku wani wani ta ba matsala bari su gama mu rani kaza kuma Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna allaha yaqulu bil mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tushur saka gane wa ka so Allah da manzo ko aka san su ba sai ka faɗa kowa ba ta san kanka da kanka na fata ni gane Allah ta mu dace yace to sai a ta Allah ya da'a a gurin yimar biyayya walla muhabba da san Allah kana san Allah sama da kowa da komai ko kuma kana fita san wani abu akan san Allah na fata an gane kana son gidanka kana son kuɗinka kana son matarka kana son ƴaƴanka eh dai ne to amma in wani abu ya zo ga abin da Allah ke so a yi su kuma suna san akasin na Allah wanda ka fifita wa kawai shi bane to Allah gane kai ma wa ka fi so a duniya wa ta'azimin shi kadai kan san ta a girmama shi sama da komai da kowa a duniya ka ta girman Allah a zuciyarka kana jin girman Allah da matsayinsa a zuciyarka wa taqdisihi da kuma tsarkake shi bi ragabati ilaihi kaji kana kwaɗayin dukkan alherai a gurinsa ba na kai Allah kaɗai kake roƙa ya baka dukkan alheri shine ma'anar iyaka na abudu wa iyaka na sa'in ba ka neman komai abun kowa kana nema ne kawai abun Allah ya Allah in abu kaza alkhairi ne a addini na da rayuwata da kasar al'amari na Allah ta bani in babu alkhairi ka masanya min da mafi alkhairinsa ba ka huta ba in ka samu sai ka gode wa Allah in ka rasa sai ka gode domin kai kai kai san ba alheri bane kar ya baka da ba ka mai abin jin haushi amma ga mu mutanen ba ka wani wani ma cewa ya Allah in alheri ne ka bani in ba alheri ma ka gyara shi zama alheri Allah bin wasa ne wani yana wanda wala yayi yana wanda wala yayi Allah ya ce ko ya ce warra haɓa minhu kuma Allah kaɗai kamata ka ji tsoro na azabarsa da bala'i da zai faru da kai a gajimansa shi ne rahaba sun tsoron azabar Allah ko karkar ka ji tsoron azabar mutane in dai ka kana kan daidai ka tafi kan daidai tun da kawai ya ce abu na gaba idza kana kullu shay'in min al-makhluqati murabbuban lillahi ta'ala bi ma'ana annahu min wati man khalaqahum wa razaqahum in ya zanto dukkan abin da ka sani na halittu a duniya to Allah ne ya halicce su yake kula da su abin da ake nufi ya tsaya daga cikin jumlar abubuwan da Allah ya halitta a duniya wa razaqahum kuma yake azurta su ka da daga yace to abin da zai tare shi wa dabbar shughulahum kuma ka da Allah ne ke jijjiwa lamarin su yake kula da sha'anin su wa tasrifin bi ahwali yake juya halayen halin su ana zafi a kawo sanyi a kawo iska ba ga wani ka ga wani farashin yan kwanakin nan wata ran a tashi da rana kau wata ran kuma kaga kamar ruwan sama za a yi wata ran a yi ta iska wata ran a yi sanyi haka Allah ya gada mai kayansa to shi ne jujjuyo lamarin al'umma kenan jujjuyo lamarin duniya kenan to tun da Allah ka ɗauke waɗannan abubuwa ko fi awalihim wa umurihim da al'amuransu fa kaifa yu'qal to tun da haka ne ta yaya za ka gane wai hankalin kuma ya baka cewa ta alifa zari ka ce za ka bauta wani ba Allah ba Allah da shi ya halitta shi yake kuma za azurta halitta shi yake juya lamurin su ya musu dare ya ɗauke musu rana ya kawo damuna ya kawo rani ya kawo kaza ba ka bane ya kawo rana ko ya kada da yayi murna sola ta fada ruwa ya kawo lumshi ya kawo ruwa ta da inji ba Allah bai daga zama haka to tun da ka da Allah ne duk waɗannan abubuwan ya kuma hankalinka zai baka ka je ka nemi taimako kuma mun ba Allah ba ka roƙi wani a matsayin shi zai baka za ka fara ka ce ya shehu ko ya gausu ko ya kaza aga ai kaga ba ka da hankali kenan shi ne abin da ake nufi a Allah sauki ya ce nuna maka miƙatihi kuma ka nemi waɗannan abun abun wani daga cikin halittun da Allah ya duk wani wanda ba Allah ba a duniya wa ya halitte shi Allah ne da kuma ka nema ba gurin sa ka roƙa wurin wanda ya shi ba ba su kenan ba to shi ne abin da yake cewa eh wani sai ƙarfi ilahi wanda kuma shi ma wannan abun yana da buƙata abun Allah kowa ya shi a duniya dan Allah cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah dukkanin kuna da bukata abun Allah babu wani a duniya da baya bukatar wani abun Allah babu shi babu domin dukkan abin da kake ji da shi kake a amfana da shi a jikinka waye maka su waye ke sada hore maka su duk Allah ne dan da Allah gana maka su rike wani abu daya kuma ka shiga bala'i to ya bi ka ta daga bacci ka tashi ba ana yi ba eh idan mutum kuma da zaro ko yanzu zan ga mutum da zaro idan kuma mutuwa zai yi haka in ka mutu me ya kai ga abin da sama ya ta minne da ko ba ka makale ba za ka mutu dama ai sai ba zara ido shi wannan in ya yi ce an jefe shi to ka rama mana ko sai ga dan shalar zalo ya fara kaza in ka samu kuma wani zulli ma da wayya Allah mai nama Allah mai kamar to sai kai wani abu kai ba wani sai ka Allah samu dace ya ce wala batsala an yi kuna fi makalukatihi ilahun tun da yanzu mun gano ba zai yi a ce a samu a cikin halittun Allah wanda kuma cancanci da ku shi ne al'ilahu ma'ana abin bauta ko ya ce to ta ayyana an ta kuna khaliquha huwa al-ilahu al to ya tabbata kenan ashe wanda ya halitta dukkan halittun nan shine abin bauta na gaskiya duk wanda ba Allah ba ana bauta masa da kan ƙarya na farko idan shi ce ma a wata masa to kai da kai wutar shi halice ka ba shi halice ka ba shi ke raya ka ba shi bane kun ba ga muni hasali da komai da komai na rayuwa ka san shi ko kuma ka fara kaunar ta shi sannan in ka ki wutar me zai baka in kai mata wutar me zai baka me yake da shi haddin karanta duk auda da yake da shi a duniya zai je dawo ba na shi ba ne ba da iko cikakke akan abun domin ya wata rayuwa a da ba shi da komai duk wanda ka taɓa je a duniya an haife shi ne haka kawai da gidir ba kawai a jikinsa ba shi da komai sai da yi duniya komai ya samu sadir Allah rubuta masa ya samu abin to dan me zai ce abu kaza rahi yana wani tun kawo da shi sannan zai yi rayuwa kuma ya mutu ko waye ma ko ya za a masa haka za a sokali hatin arzikin nashi in sarkin duniya ne ma shi haka za a cire shi dole ko bayan shekara na waje a zo a masa bikin binnewa an yadda da ya mutu ba kuma masu ajiyar gawa su yi kara ba amma dai ƙarshen mene dole a zo a ce za a binne shi duk abin da ya mallaka ba ta ce na magada kaga an shiga matsala ke na ba ta an gane to haka kenan duk wani wanda ba Allah ba an gano ba shi da wani abu da yake da mallaki da kansa ko ya ce don haka falma abu da bisirgi wanda ya cancanta abota mar da gaske shine Allah shi kare ya ce abu na hudu ko haka ne ko a na uku ne ko ittisaluhu ala jalla duna gairahi bi istifade eh ittisafuhu ala jalla duna gairahi bi sifati kamal yace ubangiji ya siffanta da siffofin cikakku duk siffar da aka faɗa wa Allah cikakkiya ce siffar kuma da ake faɗa ɗan adam ta yi mai tawaya ce ai mun saba da misali ko a faɗa mutum suna ta mutum nan sunansa jamilu ne jamilu da larabci kyakkyawa kuma zai ga wani ɗan kwazaza da shi haka muna ne ma ba shi da cin ma ne sunansa ai wannan a ta masa ai mai abin nan karimun mai karamci kai ka samu rawaci ne duk siffa ko suna ta wani ba Allah ba akwai tawaya a cikinta amma duk siffa da aka faɗa game da ubangiji cikakkiyar siffa ta kuma mai kamala da kuma tsayuwa a karan kanta na fata an gane to shi ne abin da ake nufi a nan gurin yace al-mutalika ka kaunihi qawiyyan qadira amma kasantar ubangiji qawiyyan mai tsananin karfi qadiran mai tsananin iko cikakke yanzu ɗan mutum a duniya in ya kama ka daga ta ihu ko da zai kawai Allah maka shi ka samu sadauki ya rike ka zaka ji zafi da bala'i ko to ba sha'awa ɗaya kada ta ka da kan shi zai yi haka yau dole ya gaji a ga shi ba ƙauye cikakken ƙauye wani kenan in mata if ne kenan kuna ganewa in za ta baka wannan biran kadai a gari ba na abu nauyi bane ai ka ta to ka rike shi haka kai awa biyu to ka shiga uku damun ka zai ka jefar da shi sai ka jefar da shi to duk wanda aka ce kawiyin ne ko kabirin na mai iko ne to siffa ce tauyayya ba cikakkiya ba ce amma na Allah shi cikakke ne babu tawaya a ciki na fata an gane to yin ake nufi ko ya ce aliyan kabira aka ce Allah shi ne al'aliyu maɗaukaki kabirin mai girma wannan cikakkun sufofi ne duk wanda yake da cewa shi yanzu ya haƙi yana cikin ƙaho ba sa ji ba yanzu ɗan siyasa in yi tumbatsa zai ce maka mu shi ke ba da mulki har ma zai ce maka mu fa a jiha kaza sai wanda muka ga dama haka zai ce ina ba kansa ma siffa ta mumin izma wai mu ba ce ma shi ba fa mu ce wanda muka ga dama za mu ba wa kaza mu hana wanda muka ga dama dole labari kawai yake ba gaskiya ba ne sai wa ya gari sarin da ransa da lafiyarsa ana yi masu yin ba da alaƙa da su yana nan da ransa kuma kuma shi ba a harka da shi kuma an jefar da shi in an ce shi ne wani wani ce to waye wani ya san shi ba sai an ba shi labari shi ne taɓa yin kaza kaza ah ya zama wani almajira haka daga shi su kaga duka waɗannan kuskure ne da ma shi Allah duk abin da kaga da shi ya cikakken ma'ana ce ce ni ne wane to ba shi lokaci sai a waye gari shi da yake tinkawo shi ne wane yanzu ga shi na kwance a wulciya sai an tura shi ba ga wani har ƙarin ƙasƙanci kenan a duniya a ce sai an tura mutum a wulciya ba zai tashi ba ban ɗakin ne ga yale a shigar da shi ko kuma ka masa ya yi abin banɗakin a gaban mutane ko a gaban wani ne masa hidima ba ƙarshen ƙarƙarci ba ya samu cin kenan isa ɗan adam ba kai ba kowa ba ne ba kai da siffar ji da isa har Allah ya cewa ma alkibri ya uridai wal azmatu izari ji da kai ji ka isa isa la kitana nawa ne in ji ubangiji duk wanda yake kokarin shi ma samu wannan to Allah sai ka samu kuma zaka tsira sana ne ya sa Allah hana jiji da kai kana alfahari kana gadara dan Allah ba ka lafiya dan Allah ga dama kuna cikin zaunan ku kawai ka je ka ce nefa me nefa an dauki da ta ba dauki wallahi ba an dauki ma idan ka ne kuma ya tafi kenan wallahi wala ta tafi kenan duk duniya a je kuma zai dawo ba nawa akai ba adadi babban mutum mai daraja mai fawa ana mitin yace an dauki wuta ka da alaji akwai wuta sai ba na gani ta idan ka ne shikenan kuma ya zama kawo shikenan kuma Allah baban wasa bane wallahi wa yuhazzirukum Allah nafsan Allah baban wasa bane shi sa duk abu da ka samu kai tawaru sai Allah ya daga ma darajarka kuma ya sa maka albarka a ciki amma kana san ni ne wane Allah ba ya sa haka sai Allah ya kaskantar da mutum yana da wannan sifa Allah bin yaje kare yace sami'an basiran shi Allah mai ji ne ko mai gani ne to na Allah cikakke ne bayar naka bane yanzu mutum duk inda yake ai ganin suna da ada yana da iyaka in ka samu fili wanda ba komai to akwai iyakai tun ganin dan adam daga nan ba zai tsara ganin gaban ba na fata an gane kuma ji ma kullun ka haka ne yanzu abin da ake yi a filin da kana ji amma suna ta abin sa'ai kana jin da suke faɗa kana gani to na Allah ba irin wanda ka sani ba kana duk abin da game da Allah ke da kasan Allah baya kama da komai a girman sa yafi kowa da komai ko to duka na shi haka yake komai na ubangiji ba wanda ka sani ba ki zakar ka suran ta mara abin da ka taba sani na fata an gane mun sha baka misali kana da kulliya a gidanka kana da abin a gidanka ko kuma yanzu idan dare ya kai ka kashe wuta ko an dauke lefa kana bacci sai ka farka ɗakin ka fa da kake rayuwa a ciki ka fara ɗakin zuwa falo sai ka fara lalibe musamman ka zuwa babu wayar ka bare ka haska sai ka rika lalibe don me kar ka je ka gwarda wani abu ko ka ji ciwo ko kuma karya wani abu ba ga bane to kullum gida ga ita kuma idan dare yayi ta fi gani tana gani ral kamar yanzu kamar anan gurin ko ba ga bane ba za shi gani ma na halittu ba iri ɗaya bane bare kuma ana maganar ubangiji to ba a kwatanta Allah ga irin sufofinsa sai dai ka faɗa yadda Allah ya faɗa ko da manzon sai faɗa mar ka yi imani ka wuce gurin na fata an gane ya ce ko na ne ra'ufar rahim shi Allah ra'ufun da rahimun duk wani banda ba Allah ba manzon Allah kadai Allah ba wannan siffar ya ce bilmimina ra'ufur rahim ko ba ka bane yawwa amma duk wanda ba ubangiji ba ana shi akwai tawaya a ciki iji akwai tawaya a ciki za ka samu mai tausayi ne shi mai kaza amma kuma ya tsani wani ya tsani wani kuma ba ka bane ba ya san ganin wani kwata kwata a rayuwarsa da na tunta gawa ne ta kusa masa ba za su kada kada zuwa nan ba kuma kira su wannan da yake zuwa ke daga wankan na kada kada zuwa nan ba haka dai faɗa to kage da ma shi Allah ba haka bane ba haka wani na ubangiji latifan khabira ko mujibin lahu ta'alihi ulubi ibadihi waɗannan sauƙin aka ambata shi tabbatar ko wajen ta lalle bayi ba wanda ya tantanta su yadda shi ne ubangiji su bauta matsin ba Allah ba ya tausaya mu ya dukanku daga farin halittar ɗan adam suka ce malamai ma in yanzu miji da mata suka sadu da junansu sanda ake rainin stamp din za a iya fitar da ƴaƴa akalla guda goma ko ɗari amma dukansu Allah misali bai kaddara su ba ka ka ɗauki za ka kai kaɗai aka shigar mahaifa aka rene shi aka aike ka ka fito lafiya kalau ba ka bane aka raya ka ka kuɗin ma kaza da kaza haka nan zuga ka zama babban mutum mai kaza duk abin da ka gani ka samu a duniya haka kawai Allah ya baka bisa ni'imarsa da baiwarsa da hikimarsa da jarabawarsa kake ta rayuwa bai ce ma kamar komai ba sai da kai shekara akalla goma sha biyar ko sha bakwai ka balaga bisa ka yi sallah ka yi kaza kuma shi ma an kai ba fa shi kace maka ba zai baka kaza wanda ya fi abin da kai saboda ni'ima ta na ubangiji dan a raya ka a taimake ka amma shi kai mai ka ka taimake da na ba Allah ya faɗa rikin ya kudi cewa duk bayi da tun daga na farko har na ƙarshe da ‘yan adam da aljanu su zanto wuce su kamar irin ta manzan Allah ta salama to hakan ba zai ƙara Allah komai ba na ba ta ne kar ka ɗauka ɗan kayi bauta ko kaga da ba abin da ka taimaki Allah ce dan kanka kai kuma sai baka abin da fa abin da kai in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum ma falaha shi Allah ba a ƙara Allah da komai saboda ni'imar zai baka ya aljanna ta ai ta ba ba abin da kai maka sama aljanna amma saboda ni'ima sai Allah ce ya baka kyauta ya ce kai kai shikenan ko sai baka to wanda ba Allah ba me yake da zai baka in ka bauta masa me yake da shi sai dai ma ƙarya da tatsuya da rena hankali dan tashin kiyama sai sako ta riga mai ajibu dubu saba'in ya rabu dubu ya sa dubu saba'in zuwa aljanna aljannar wato ta ko ta Allah Allah ya da ta ta tambaye shi ai to shi ajin tukunna ta Allah ko kuma kowa ko taka daban to hagan ta sai ka ce baka su baka su kuma kaje ta ta Allah kake nema ya rike kayan sa ba ta inkari ya rike kayan sa amma kai ta Allah kake so ya bari ka bi hanyar da Allah fada ya baka kyauta shikenan kalas Allah ya samu dace to sai kuwa eh mun gama ne? wata azimihi ko wata alihi ne ko haka ne ba wata alihi jawarihi wurin to gabban su gaba daya sun yadda Allah shi ne abin bautar su dukkan gabbanka mana su bauta wa Allah a cikin abin da Allah ba su umarni na su yi abin da ya hana kuma na su hannu su hannu shi ne bauta aiko ne bauta ne bin umarnin Allah da kuma nisantar hannunsa shi ne bauta kenan ka samu wannan abin da ake so ya ce bi da'a a gurin da'a wal mai tsalƙin iya da kuma mi ɗauya ta sallama wa Allah sai yadda Allah ya su da jinka da ganinka da zuciyarka da komanka ka sallama wa Allah sai abin da Allah ya faɗa wannan shi sun tunta ai game da ubangiji subhanahu wata'ala to kuma sai a tsaya anan kenan ko sai sati idan Allah sa ana raye sai kuma a ci gaba daga wanda aka tsaya to Allah sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi